fatiha da salatul fatiha إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إبراهيم لنا بهذا المعذر والتعليم بنظرة تأتي لنا بالظفر والذين هاجروا في الله wa'annan da suka yi hijira kaga wa'annan da suka yi hijira fillahi kaga cikin Allah ma'ana da iqamatu dinihi dan tsaye da tafarkin Allah shine ma'ana cikin Allah din ba ko ko wanda suka yi hijira cikin Allah din ba kuma a rufai kenan to wanda suka yi hijira fillahi cikin Allah da iqamatu dinihi dan tsaye da tafarkin Allah min ba'du ma zulimu bayan an zalunce su ko to bayan an zalunce su bil azada cuta min ahli makkah daga mutanen maka wa humun nabiyyu sune manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu da sahabbansa alfan ma ai inna shirka la zulmun azimun ko ka shirka ba ita ce babban zalunci bane daga wani Allah tabaraka wa ta'ala to sune bayan an cuce su wato mutan maka sun cuce su ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa lanubawwi annahum wallahi za mu sassaukar da su nunzilan lahum za mu sassaukar da su fi duniya a nan duniya daren gida hasanatan kyakkyawa fiyal madina ita ce madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan sun fita sun bar mata to wallahi za mu saukar da su gida mai kyau shi ita ce madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal ajrul akhirati
wal'ajin gulaki nake a kabu laukanu ya alamu.
Ladan lahira kuma bayan mun saukar da su gida kyakkyawa su ji daɗi a nan duniya kuma wala ajru lahira ce ladan lahira ai aljannati tace aljanna akbaru shine a azamu yafi laukanu ya alamu na da sun kasance sun sani suwaye alkufaru makata da kafuran maka sun san haka awil mutakallifuna ko ko inda basu fita hijira ba da sun san haka dama mun karanta farkon musulunci farkon hijira da aka yi to dole ne ka fita hijira in ma mutum ya yadda ya mutu yana da iko da ya fita ya yi hijira ba to kamar ba shi da addini ne ma gaba daya za mu laifi sai mutu kima kuntun قالوا كنا مستضعفين قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها amma wannan farkon musulunci ce farkon hijira kenan amma bayan an yi fato makata shikenan an shafe wannan sai dai kuma har yau yana nan idan mutum ya ga baya iya addini a wani waje ya tafi wani waje da ya ga yana iya addini ya je ya yi idan mutum ya ga wajen da yake abokan banza ne yake tare da su ba wanda za su taya shi cikin addini cikin bin Allah cikin zikiri cikin kaza kaza kaza sai barna to ga wani waje can da ya je kuma zai ji ya zama bawan Allah ya zama to lalle ya hijira ya tafi wannan waje ko ya dinga zuwa wannan waje dole ne da haka ya zo manzo Allah yake cewa azumi ɗaya a Madina ta ya fi azumi dubu a inda ba nan ba lokacin ga imani ga habbai ga kaza ga ana ta imani zikiri za ka yi da karatun Qur'ani ba wani hirar banza ba kaza kaza ko to kuma har yanzu ma ga kabarin manzo Allah nan sallallahu alaihi to duk inda ma waje yake bautar Allah to ka je kai bautar Allah har yau wannan abu yana nan duk inda ka bar waje da ba a yin Allah ka tafi wajen da ka tafi wannan waje dan zatin Allah to sai Allah ya taimake ka ya baka kyakkyawa a wajen sai ka samu waje mai kyau a wajen kuma ga ladan Allah don haka masu duk bayan Allah duk inda suka hijira suka je suke cewa abin ne sa'ada saboda gidan hijira ne dan wannan wannan magana din nan da haka shi ma kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka binne shi a nan sallallahu alaihi saboda gidan hijirar sa yayi dan zatin Allah to wato wannan kenan da su wa'anda da kafiran maka sun san haka ai da ba su kora annabin ba ma a cikin garin sa ko da duk ma mai koran ma wani ma ya mai takura wani har ya tashi bar shi waje sai ya ji ya zama wani abu a wani waje kuma ya dinga ina ma mu kore shi ba an ce daga cikin yan uwan shi mai tafsirin radiyallahu anhu bayan an kore shi daga kaulahan mazzaku da duka da waya an kore shi daga ɗaiban ya kai ni da jifa ya bar ya zo ya kafa wannan gari madina to an ce daga cikin wa'anda suke wannan idan ya fito da safe ya gano hasumiyar masallacin shehu sai ce tun daga ka kaula ana gano ta ce kai ina ma mu kore shi ba ina ma mu kore shi ba to haka ne kaga ni da basu kore shi ba da bai je ta da dai yanda aka saba gidan gado din nan dan koko dan wajen da aka saba din nan masallacin baban mu komai na baban mu baban mu baban mu haka za a zauna duk kaza kaza kaza kaza to to kaga ni to mm allazina sabaru الذين صبروا وعلى ربهم yatawakkalu يتوكلون allazina sabaru inda suke hakuri sune wanda suke hakuri sabaru suke hakuri ala azal mushrikin abu safi takafire wal hijrati kuma suka yi hakuri wato abu sa hijra li izhar din dan bayyana addini hijra ba ba dadi gidan da ba a san ka ba za ka mutanen da ba su san ka ba ba su san darajar ka ba su san kaza kaza ba to kuma ma da dan an yi abu a ce la yakru jannal abu min allah sai manya sun fitar daga bako ne fa zuwa garin yayi ba nan aka haifi ubansa ko kaza kaza ba ya za mu yadda ba ko ya zo ya kaza to ai haka duk sai an yi hakuri da wannan to amma in kai hakuri dan Allah ka zo ai Allah shine gaba daya tabaraka wani uba ne ya kai girman Allah tabaraka wa ta'ala wanne wanne dangi ne ya kai dangin Allah sune mu'minai hmm? wace harka ce za a yi wadda ta kai harka kan zatin Allah dan addinin Allah to shikenan har masu zamfa zamu ta zamu ta din ma har su kuma Allah ya kankanta su ma shi kuma a gari sai Allah da ya dora wannan saboda shi dan zatin Allah ya zo dan zatin Allah ya zo gari to su ne inda suka yi hakuri dole sai an yi hakuri wato da na magana na izharu dini na hijiran nan ko ko suka yi hakuri na cutan mushrikai din nan ko da izhari dini da bayyana addini wa ala rabbihim kuma abu sa ubangijin su ne ya tawakkalu na suke dogaro fa yarzuquhum Allah sai Allah ya azurta su haisu la ta suruna ta inda ba su sani ba sai kaga Allah ya azurta su ta wurare da yawa to Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa gida mai kyau to madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayanai da yawa sun wato hukuce a kai madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gida ne mai kyau sabida ya isa nan manzon Allah ya rayu nan addini ya ɗaukaka nan addini ya bunƙasa har ya shiga ko'ina duk da baki da kuma nan aka manzon Allah ya rasu nan aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda zai kai ta ba inda zai kai ta ya zo wa kajja ya zo fil hadisi sharifi a cikin wato hadisi inga girma annal mu'mina cewa mu'mini yukubaru ana binne shi fi turbatin lati kulika minha a kasar da aka halice shi da ita duk inda aka binne ka dama kasar wannan wajen aka dauko aka kwaba aka yi wannan cikin ka da ita kamar kai dama dan wajen ne duk da baki daya allati kulika minha to fa kanat bi hadha to da wannan hadisi kaga sai ta zamanto turbatul madinati kasan madina manzon Allah afdalat turabi ita ce mafificiya kowace ƙasa don da ita aka gina cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wani waye ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waye ya kai darajarsa to ashe abin da aka kwaba shi da shi ma aka gina shi da shi ba abin da ya kai wannan daraja abdul turabi ita ce mafificiya turbaya kama annahu alaihi salatu wa salam kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zira da amince Allah tabbata a gare shi abdul bashar shine mafificin dan adam to fali to haka kasar da aka saba shi da ita ma ita ce kasar Madina fali haza saboda haka wallahu alam Allah shine masani ya taba afuri hasibi kanshin turare ya fi tashi fiha a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in turare ne sai ka ji ya fi kanshi a garin manzon Allah sallallahu shi garin ma kansa kanshi yake duk wanda ya shiga Madina ya ji wannan kuma sai ko maki shi garin ma kansa kanshi yake kanshin alfijir daban kanshin abu da ko ne ka ci a garin ga kana ci a irin su a garin ku amma sai ka ji nan ya fi ya fi daɗi to kuma bayan Allah sun ce har yau numfashin manzo Allah din yana nan yana yawo a garin Allah ya tare za a yi ta shaka duk duk gaba da to dan haka turare ya fi kanshi wato biya a cikin ta ala sa'irin burdan abu sa shauran garuruwa alahu ibnu batal malam ibnu batal shi ya faɗi wannan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce laulal hijiratu ba dan darajar hijira da ladan da yake cikin hijira ba mutum ya tashi daga wani waje ya tafi wani waje dan zatin Allah la kuntu imra'an min al-ansar da ni mutumin Madina da ni mutumin Ma- saboda dama ni dan nan ne dama ni dan nan ne to ni dan nan ne mun taba karatun nan wajen cewa to me ya kai me ya kai shi maka kila tufanu shi ya dau kasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ta Madina to ya kai ta Makka kila kuma tufan shi ya ɗauko ƙasar daga makka da baki ɗaya ya dawo da iya tsira da ita madina maza Allah dai ya ce shi ɗan madina ne to kila kuma saboda salma matar hashim ita yan madina ce ita salma hashimu a madina ya zo ya auri salma aka haifi abdulmuttalib kaga abdulmuttalib mahaifiyarsa yan madina ce aka haifi abdulmuttalib Abdulmuttalib ya haifi Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu Abdullahi ya haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar da Allah dan Madina da sallallahu alaihi wasallam. Al-manzila al-kalib bi manzilatil ummi. Uwaye mata suna daraja kwarai da gaske. To saboda Salman da aka bani Najjar kabilar da aka auro Salman suka zamanto an baffofin manzon Allah kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya sauka cikin su kuma da aka yi hijira su suka dinga waƙoƙi da la'albasu da komai kuma ya isa ka san manzalla sallallahu alaihi wasallama alaƙarsa da madina mai girma ce mahaifinsa ma nan ya zo ya rasu mahaifinsa ya fito ya zo ya zo ya ziyarci wa'annan kawunansa din nan a nan ya rasu a nan aka binne shi gidan jadi akwai gidan da kafin sa'udiyawa dinnan su zama su ne masu sarauta a wajen gidan da kabarin da komai yana nan amma tun da suka zo suka rushe su ba musulmi ne ma a wajen su ba gare kuma su bari a dinga ziyara kafiri su a wajen sa'udu billahi min ash-shaytanir rajim to da ana ziyarar gidan ma an sani da kabarin baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai mahaifin manzon Allah kenan sannan ita ma kanta mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shekara shida ta ɗauko shi ta zo ta ziyarci kabarin mijinta babansa don ta nuna maka kabarin babansa to akan hanya koma ita ma ta rasu a abuwa kabarinta yana nan abuwa har yau kabarinta ita yana nan yana nan a abuwa daga abuwa zuwa madina manzalla sallallahu alaihi wasallam mil ɗari da hamsin mil ɗari da hamsin daga daga abuwa zuwa maka mil ɗari biyu da hamsin ina ne ya fi kusa to ka gani da haka duk wayansu hadisai da za a rawaito na cewa manzo Allah ya shiga mu'alla wannan makabarta ta Makka ya je wajen kabarin babarsa ta shirme ne ai kada wata ma ba amma haka ta kuma ba wanda bai san wannan ba dama in masu ruwaya suka yi ruwaya to yan tace an ce da yan tarihi ku zo ku ci ya aka yi to ga inda kabarin da san suke ina wani zai ga wani kabarin babarsa ko kaza kaza a mu'alla to kuma a ta su kafiran sun sani ranar uhudu da kafiran maka suka taho yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo abuwa sun ba wa Abu Sufyan shawara ka ga ga kabarin baban Muhammad ya dace mu je mu tone ta mu tafi da ita idan an yaki ya ci mu a yaki ya rike mana gawawacin mu to mu ma mu ce ko ya ba mu ko ya rike mana fursunoni to mu ma mu ce ya ba mu fursunoni ga kasusuwan mahaifiyarsa mu bashi mun san dai zai ba mu Abu Sufyan ya ce a'a ka ku haka sarki ne mai hankali a aka ku haka mu ma muna da kaburbura a bani kuza'a mu ma kakannin mu suna nan binna a bani kuza'a bani kuza'a kuwa abokan banu hashimu ne tun daga hashimu can suka yi abu in suka ji mun ne kabarin ɗaya daga cikin ɗan hashima mu har so ne kaburburan mu gaba ɗaya to kuma mun fito da wata sunna da laraba ba santa ba na ne kabari mun fito da wata sunna da laraba ba santa ba ku ban ma ba ba ta huta Allah ya saka mata alheri wani ya daga cikin irin abubuwan da ya jawo musulunta lalle ga ba ta tsakaninsu da manzo Allah tukuru amma dai kullum zai faɗi magana za ka ji ya faɗi magana mai hankali komai gaba kar ta hana ka dinga faɗan magana hankali kar ta sa ka rasa hankalinka duka ka zama zuma dama wannan surar zuma ce duk gaba gida komai gaba komai wahala komai ka dinga faɗan ilimi ka idan ka ya rufe kaga yanzu da idan ka ya rufe ku dono ku tono kawai duk sai ya manta da wa'annan abubuwan da ya faɗa sai ya ga balli ya tashi balli ya tashi a ce ina ma ba mu tone ba duk ga baki da to haka ya faɗa lokacin da aka zo aka gaya masa manzalla ya auri yarsa yarsa musulma ce hindu ummu habibatu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da mijinta suka yi hijira suka tafi Habasha kila mijin ya rasu a Habasha kila kuma ya shiga nasaranci ma ya bar musuluncin ma kuma shikenan ya shiga nasaranci ya mutu a Habasha to wannan abu ɗan sarki guda ta bi Allah ta biyo mijinta gashi an zo bakon waje miji ya rike ya kale ta ko ya mutu labari nan da nan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa sarkin Habasha cewa a daura ma aure da ita in ta yadda a daura ma aure da ita aka zo aka gaya masa ce ta yadda sarki ya daura mata aure ya ba da sadaki sarkin habasha shi ya zama waliyin manzon Allah ya shi girman sarkin habasha ya zama waliyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mata aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da sadaki da komai wacce ta fara zuwa ta yi mata bishara abin ta ce ta ba ta sadakin gaba ɗaya da duk abin da aka ba ya ishe ta a ce ita matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to yi kenan ai sai labari ya zo maka sai aka tawo ana dariya ka san abin da ya faru abu sufyani ce ce ai mutumin ya aure yarka babban makin na saka ya aure yarka sai ce to sai ne shi yasa na zama abin dariya muhammadu karo ne ma'ana amalan rakumi ne ko ko bijimin tsa ko ko karan rago wato karo ne duk tinkiyar da ya bi mai tinkiyar nan ba zai kori wannan ragon ba ko ko rakumi ne duk rakumar da ya bi mai rakumar ba zai so ma a ce ya sami irin wannan haka sa ne duk saniyar da ya bi mai saniyar ba zai ce a kori wannan san ya daina bin saniya ta ba ai shi minna ma zai za a sami iri duk gaba ki daya to waye kamar muhammadu a cikin ku sai Allah ya ji daɗin wannan kalma sai Allah ya sauka a sallahu an yaji ala baina kuma baina allazina adaitu minkum mawadda wallahu qadir Allah ya kusanta ya sanya tsakaninku da wanda kuke ta gaba da shi kuma a sa soyayya a tsakaninku Allah mai iko ne saka Allah ya sa soyayya jikin sarautar ta motsa da waye sai faɗa abubuwa sai faɗa abubuwa amma kuma soyayya nan tana nan da shi aka yi ta komai to ka gani to Salma ita ƴan Madina ce to kila wannan ko kuwa a'a ruwan tufani ne dama ya ɗauke ƙasar ya kuma kai ta hatta wato iko Allah hatta turawa a nasu technology sun yarda cewa an yi tufanu hakan dan wai tufani ne ji ya rarraba wannan afirkan ya tona wani waje ya raba wani waje duk wannan garuruwa na duniya din nan afirka afirka east middle east gashi nan asia arab wane ne to wai tufani ne ji ya keta wani waje tufani ne kuma ya hada wani waje a ilimin su zaka suna faɗan haka to kila tufani ne ya ɗauke wannan ƙasa ta madina ya kai maka aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa dai manzo Allah da ya faɗa laulal hijratu ba dan hijira ba la kuntu imra'an min al ansar da ni ma mutumin ansaru ne rawahu tirmizi imam tirmizi ya rawaito shi wa qad abta malik imam malik dama akwai daga cikin shugabanni da suka tafi cewa madina ta fi maka to namu shugaban yana daga cikin mu malika ne dukkanmu sai dai an dan yi karo a wani waje sai mu yabi imamu to ya mu gudu wasu manzo Allah amma malika ne na gidu kuwa to afirka a hannun imam malik ma suka yi suka karbo malikanci duka baki da to to imam malik shi a wajen sa madina manzo Allah ta fi maka kan ma zo ka gaya ma wani abu inda aka manzo Allah ya rasa aka bin nan za ka hada shi da wani waje to kuma haka ne duk ayoyi sun sha faɗa duk ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله wanda ya fita wa man yakhruju min baiti muhajiran ila Allah wa wanda ya fita daga gidansa Makka ko daga gidansa gidansa na Makka ko daga gidansa Ka'aban ma kanta yanzu Allah ya bawa mutan Makka tunda Annabi ya bar Makka Ka'aban ma an ba su Ka'aban ma an ba su duka baki da to man yakhruju min baiti Ka'aban ma da da lokacin da take ta Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin makanka da wani ya taba ta za ga Allah ya aiko azaba daga sama ta bubbuge shi amma tun da yanzu manzo Allah ya bugga wani gari na aita a buje inda aka ga dama a rushe inda aka ga dama ba a tsoro ma amma lokacin da Quraisha za su sake gini ta manzo Allah yana dan shekara 25 Quraishawa Ka'aba ta tsatsage bangonta ma har ya daddare ya jingina ga kuma rigunan da ake sa mata su sun mata nauyi kan daga waje kana gano ciki ta daddare duk gaba gida kurai shawon suka haɗu suka ce wai aikin nan na Allah mu sake mai gida wa zai taba ɗakin da abrahata ya zo zai rushe shi aka yi man ruwan wuta daga sama kowa ya ga wannan shi za ka ce za ka taɓa musamu bin abi ya ce to ni dai ina ganin da ɗakin uban wani ne ya lalace irin wannan da shi zai ce zai gyara ma bari to ni na ba mu gyara ɗakin Allah haka ba ai Allah ya san ba dan mu kira aka ce to sai dai ka fara ita to kwarai ko na yadda ni ne zan fara buga diga din in kun ganni lafiya kalau gobe to shi kenan in ba a ganni lafiya kalau ba to a kyale shi Allah bai so a taba ma a bari ya rushe ma ka kuma to mu da mu bin ajiyin shi ne ya ɗauko diga ana kallo duk aka zara aka tsara ido aka sarauta Allah shi ya zo ya buga aka ga shiru ya ƙara bugawa aka ga shiru har ya ɓallo bulo guda ɗaya ya ɓallo dutse guda ɗaya haka ce to ɗaya haka gobe in mun ganka lafiya kalau gobe in mun ganka lafiya kalau to shi kenan ya kwana aka ga ya fito aka ce to ana da izini dan shi kenan aka rusa ta aka aka sake gina ta duk gaba ki da a tun da annabi ya bar garin suka kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan wa man yakhruju min baytihi wanda ya fita daga gidansa ma inda bai fita al-muharram to yanzu wanda ya fita min baitihi din ma kila ma tafsiri ka abba ce ni ko ka ku wanda ya fita daga gidansa ko ko wanda ya fita daga gidansa garin sa makka muhajiran ila Allah wa rasul ya tafi wajen Allah da manzo Allah tunda yanzu manzo Allah ya koma Madina Allah ma ya koma can tabaraka wa ta'ala ba shi kenan ba kuma Allah ya faɗi haka shi ba fa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi to ka to ka gani to Madina ba shi ma malin Madina ba ba kamanta wajen da haka malikawa shi kansa shehun yake yake kan haka to wa kan abta imam maliku abta maliku imam maliku yayi fatawa qala imam malik malikun fi man qala cikin wani mutum da aka zo aka gaya imam malik wannan mutumin ya ce turbatul madinati kasar madina radiyatun ba ta da kyau lalatacciyar kasa ce saboda ikon Allah ko dan Allah ya tsare ta kan wa'en su zo zauna kafin zuwan manzo Allah sai Allah ya sa annoba a ciki akwai malaria saboda akwai ruwa akwai rafuffuka madina gari ne a cikin kwazazzaban ramuka a cikin rafuffuka da gonakin da binai da to irin wannan gari za ka samu kwari suna zama a ciki akwai malaria a ciki duk wanda ya sauka a madina dan kwana biyu sai kaga rashin lafiya ka buge shi ba ya wasa ma sai ya rasa ransa duk ba ko ya zo sai ai rashin lafiyan baki da ake cewa to madina dan haka ake ce mata yazriba kasa ce da annobar rashin lafiya da kaza manzo Allah ya ya canja mata suna ya sa mata suna madina ya sa mata suna daibatu daddada ko manzo Allah ya dauke zazzabin nata da annoba cikin ta ya ce a kai shi cikufa manzo Allah ya kwashe zazzabin gaba ɗaya ce zazzabin yayi cikufa can shike na to to ka gani to shi wannan mutum bai san kila ko ko gaba ce kamar ko bai san tunda manzo Allah ya zo ayan ta zama daddada ba garin da zaka ji koshin lafiya ma sai can ko to shike ne yace kasan Madina kasa ce mara kyau aka zo aka ga Imam Malik Imam Malik yace ai mabulala sai an mabulala yudrabu salasina durrata ay mabulala talatin saboda ya ce kasan manzo Allah ba ta da kyau wa amara bi harfi kuma a daure shi a gurgu kuma a daure shi a gurgu wa kana lahu qadru mutun ne babba kuma a gaji yana da daraja aka zo aka ce da Imam Malik wannan fa babban mutum ne wa qala Imam Malik ma ahawajahu ila darbi unki ai mamaki abin da ya bukatar da shi ma ai abin da ya dace ma a da juyansa ai abin da shi ma ya dace turbatun kasar da dufina bi hannabi aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki yaz'umu zai raya Allah ha gairu tayyibatin ba da dada ba kyakkyawa bace kasar da aka ma'ana Allah ya zabo inda ba kyakkyawan waje ba ya binne annabin sa a ciki kenan waqti lifa an yi sabani halil afdalu wai kasar da tafi makkatu makka aw madinatu ko madina fa qala bi kullin jama'atin kowanne jama'a daga cikin malamai sun tafi a haka mina sahabatu na daga sahabbai wal ayyumat da shugabanni radiyallahu anhu Allah ya dada su cewa wa'in suka tafi maka tafi saboda hadisai nan ɗakin Allah yake nan aka haifi manzon Allah din ma sallallahu alaihi wasallam wa'in suka tafi a Madina tafi saboda manzon Allah ai gashi ya dawo Madina kuma nan aka binne shi nan musulunci ya ɗaukaka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisai da yawa wanda wayannan hadisan aka kula da su sun nuna cewa madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi to wa ajma'u amma da wanda suka tafi madinan ta fi da wanda suka tsammakanta su dukkan su sun haɗu ala annal mawdi allazi bamma a azaahu wannan wurin da ya kare jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabobin sa mana jikin sa manzon Allah bai lalacewa a kasa inda ya kare manzon Allah din nan a sharifata gabobin nan nasa masu girma sallallahu alaihi wasallam afdalu bi qa'il ardi shi ya fi wuraren kasa duka hatta mawdi'ul ka'aba ta har inda ka'aba take wannan wajen da manzon Allah yake ya fi wannan wajen ya fi gaba daya ya fi makka ya fi baitul maqdis ya fi kufa din ya fi ko ina ne ya fi duk ko'ina ya fi. Bal, bari dai na kalar taji surki, imamu malan taji surki ya ciro, an yi na akilin daga ɗan akilin hambali ba hambali, an na ha cewa ita madina afdalu min al'arshi ta fa al'arshin Allah ba. Ha al'arshin Allah ta fi gabaki da wasan rahal faki haniyu, malam faki hani ya faɗa a sarari fitar bila yake madina ta fi maka. kuma ba wai maka ba ma madina ta fi ala samawa ta abu sasamman ba in ana zancen madina inda manzo Allah yake ka sa zo ka gaya mana wani waje kama gaban ka qala al-qazi iyad al-qazi iyad yace wa tafdilu ma bamma a'da'ahu fifita wurin da ya tattare ma'ana shabbakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fifita wajen nan da ya tattare jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sharifatu mai girma bi itibarain sabida kula guda biyu ahaduhuma ɗayansu ma kila abinda aka ce anna kulla ahadin kowane mutum yudfanu fil mawdi'i allazi kulika minhu ana binne sha inda aka halicce shi da ƙasa inda aka halicce shi to ashe inda aka halicci manzo Allah din nan yafi kowane waje shine Madina wasani dalili na biyu tanazzulul mala'ikatu kullum mala'iku suna sauka kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da safe dubunnai za su sauka yi salati a gare su tashi da yamma dubunnai za su sauka kuma kowane bayan bawan Allah ba inda yake himma sai dai ya je wannan waje kowane bawan Allah a kowace ƙasa yake salatin sa yana zuwa wannan waje a cikin tafiya gaisuwar sa tana zuwa wannan waje ma'ana wal barakatu da albarkoci alai to ba wani waje da albarka da waye take sauka irin wannan waje wa iqbalullahi ba wani waje da Allah yake kula da shi ya fuskance shi dan shi ne insani kamil nan ne mahallin nazari na Allah yake kallo tabaraka wa ta'ala ka wala duniya halaka duniya ba din gaba ki da ba da Allah yana kallon nan ba shi ma wanda zai kalli halalan Allah din ai nan zai kalla ko ai mahallin nazari in ka je waje ganin Allah ma nan za ka gani ba wani abu za ka gani ba kamar yadda shi ma masoyinsa yawa mutum zai so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta salati da za ka zauna kai ta salati cewa kana so ka manzo Allah da ka kwanta ba sai ga wannan mutumin shi ne nan kawai ba wani abu ba saboda ya zama shi to to to to nan ne mahallin nazari shi nan wajen wa qarrawa abu ya'la abu ya'la ya rawaito an abi bakarin daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu annahu qala sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa la yuqbadu an-nabiyyu Allah zai karɓar ran annabinsa illa fi ahabbil amkinati ilayhi sai a gurin da ya fi soyuwa wajen annabin nan to sai a gurin da ya fi soyuwa ko ku annabi Allah ba zai karbi annabi Muhammad bakan sai a wajen da manzo Allah ya fi so wala shakka ba kokonto anna ahabbaha ilaihi wurin da manzon Allah ya fi so ahabbaha ila rabbihi tabaraka wa ta'ala ubangijin manzo Allah ma ya fi son wannan wajen in ne manzo Allah yana son wannan waje ai ubangijin sa ma yana son wannan waje hmm fa inna hubbahu domin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'un me bi ce da hubbi rabbihi ga soyayyar ubangiji sa jalla wa ala ya dauka ya girmama wa ma kana habba ila Allah to ashe duk abin da ya zamanto shi yafi soyuwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulihi shi yafi soyuwa ga manzo Allah fa kaifa la yakunu afdala ta kaka ba zai zama shi yafi ba ta kaka ba zai zama shi yafi ba to akan wannan mazhaba shehu radiyallahu ta'ala anhu shi ma ba malike ne radiyallahu anhu yake yaban madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa madinatu khairul khalqi daibatu azamu biladi ilahi alamin wa aqamu mahallatu nasr almustafa wa junudihi wa ansarihi wa huwa an-nabiy almu'azzamu wa fiha mamarru almustafa wa maqarruhu biha buqatun ulya min albayt akramu wa masjiduhu a'zim bihi wa buyutuhu wa abaruhu wal ilmu fiha muqassamu ترتد جبريل الأمين لأهلها كديما وميكائيل والأمر أجسم فهل لي من الماني بحيبة ظاهرا على المصطفى بالقرب منه أسلم وما لي دوا في غير ذاك وإنني أرى ركن صبري كل وقت يهدم تجلت حتى إلى صبري فلم أطل أنا المصطفى حبسي وإن كنت أجرم أناجيك خير الخلق حيا بتسمع عن بأودي لها إذ ما حلالي مطعم وكاتم وجه لا يريم فكاتري بلا إيبة الجراء والحب يسكم فإن ودع بزلي ديار محمد أصنع أكون شكرا وذلك مغنم فأول خلق الله نور محمد وحل لأسلاب الذين قد أسلموا وكل رسول نائب عن نبينا فهو الآكر المكتوم واو المقدم فآياتهم آياته ونبينا أتى بكتاب شان الدار يسكم أتى بجهاد الكافرين فأرهبوا فهابوا زبا الأثياب حرا وأسلموا وشق له بدر ووافته دوحة والأحجار ذي البدائه كانت تسلم وفاض المياه من بنان نبينا وأسقط جيوشا كل جيش أرمرم شكوا جاده عند النبي فسقاهم غمام يوت سيفها ليس يبصم سقاهم كذا الفاروق بالأمن أمره بذكرهم أسقي البلاد وأقدم عليه صلاة الله ثم سلام وجعل قابها المولى وقلبي مسلم عليه صلاة الله ثم سلام وينشر حديث الورى ويؤمم عليه صلاة الله ثم سلام لي قبلني المختار والعلم أعلم عليه صلاة الله ثم سلام هو لكل مريد آكر دار سلام عليه صلاة الله ثم سلام بذكرك بدء وهو ذكرك مختم عليه مع الآل الكرام وصابي صلاة وتسليم بزينك أقسم أقسم شوية سوى مدينة خير الخلق مدينة فيين هلتا مدينة من ظن الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق فيين هلتا ɗaibatu da daɗa ɗin nan ɗaiba wadda Allah tabaraka wa ta'ala daran hasana ɗin nan a azamu biladi ilahi alamin ita ce mafi girman garuruwan Allah duka wa afkamu ita ta fi kasaita kowane ne kowaye shi kowane gari ne ba ma da kenan ko dan me in ka iya sani na soyayya in ka iya wannan ya ishe ka amma shi ya ka dalili dan me mahallatu nasrul mustafa ita ce fa wajen da Allah ya taimaki annabin Allah a wajen ko kai ya ka gani garin da bizina ya kai ka ka zama afitaccen mai kuɗi a nan wajen ya za ka dinga kallon gare ce ai ai shekarar da muka je gari ga ai daga nan muka muka warke da za ka za ka taba ɗan wannan gari ko garin da ka samu ilimi ko garin da ka samu ɗaukaka ko ga to nan madinan manzo Allah sallan Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajnudihi mahallin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan manzon Allah ya hada runduna ya hada gari wa ansari a nan mataimakan manzon Allah fa suke madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa annabiyul mu'azzam shi man shine annabi mai girma annabin nan mai girma sallallahu alaihi wasallama to nan ne inda aka taimake shi nan ne rundunar su sake nan ne mataimakan suka tsaya ba za a ga girman wannan waje ba wa fi hama marrul mustafa annabin nan annabiyul mu'azzam mai girma din nan a nan madinan nan ya dinga kai da kawowa nan ne wajen tattakawarsa nan zai fita waje nan zai je uhudu nan zai je ma'ahidu inda Allah ya saba ya kai ya kawo nan yake zama nan yake shan ruwa gari da yake shan da kaza kaza nan manzo Allah ya ta kaiwa da kawa wa maqarruhu nan gidansa ma yake nan matabbacin sa ma yake sallallahu alaihi wasallama da matansa da iyalansa bihabu qatun akwai wuri a nan madinan ya maɗaukaki min albaiti a karamu ya fi ɗakin Allah alfarma wajen Allah ma girma shine kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyar manzo Allah ita ce gangariyar ɗakin Allah ya zo sama bata ishe ni ba inji Allah ƙasa bata ishe ni ba amma zuciyar mumini ta ishe ni zuciyar mumini ta ishe ni wa masjiduhu a madinan manzo Allah wa masallacin manzo Allah yake a azim bihi ta ga girman masallacin manzo Allah amma komai girman masallacin manzo Allah tunda ya samu ne albarkar manzo Allah tun waye gina shi ba dan manzo Allah ne ya gina shi ba me bambancin sa da masallacin ko ina wa biyutu azim bihi ta girman masallacin manzo Allah wa biyutu da dakunan matan manzo Allah shabaki din nan inda aka kewaye kuma din nan dakunan matan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa biyutu da dakunan sa wa abaruhu a madinan manzo Allah rijiyoyin manzo Allah rijiyar da ya sha ruwa buba'a rijiya garsu rijiya arisu bihiru rumatu kaza kaza kaza ga sunan gaban zambuna ta girmama shi shi zan nan da muke girmama shi saboda na saboda rijiyar isma'ilu ce rijiyar annabi isma'ilu ce da hajaru da wane ne shi za a ke ta girmama ta da wannan so ake ina rijiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ce a ai jibrili ne ya tafi wajen ku fito har yau dai ana nan to jibrili ne ya haka wannan rijiya ta zanzan to to ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kai manzo Allah sallallahu malamai sun kasu komai girman mala'ika ma bai kai girman wani mu'minin ba ya kai girman wani mu'minin ba bare to tara wabi wa abaru ga rijiyoyin manzon Allah wal ilmu fiha muqassamu madinan manzon Allah din nan fa daga nan aka raba ilimi ya je ko ina duk wata kasa daga tana takamar ilimin addini daga nan ta samu daga nan malamanta na daga sahabbai suka tashi suka tafi suka zauna a wannan alhamdulillah duk masifa daga Allah rahama ce abubuwa sun ta faruwa da sahabban suka tarwatse suka shiga duniya suka isar da wannan ilimin ba dan haka ba ce za su za su zauna ba su ba inda kabarin manzo Allah yake ba su ba inda annabi yake ba duk ma suka tarwatse kuma sai suka kai ilimi gaba daya ahal baitin sharifan su ma irin wannan hikima ta Allah din nan ta sa su ma ba da haka ba ba wani kowa ce zai ba zan ba inda kakana yake ba su ma duk suka tarwatse duk gaba ki sai ina da ma kufa duk gaba ki daya ga kaza haka za ka ga ga su ɗaya can ga duk kuma suka kai Allah ya kawo su magarin ma kuma duk suka zuba ma zuriyar su ma Afirka ma duk gaba ki daya to wannan shehu radiyallahu anhu yake cewa mun gode Allah mu ma Afirkan nan baka fata ba banza bane addinin nan mun same shi kuma farko farkonsa manzo Allah ya sa ayyo hijira habasha tun daga nan addinin nan ya soma gangarowa cikin Afirka duk gaba gida sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imanin nan mun same shi yau imani ma sai dai ai supply din sa daga Afirka nan ayi can da shi sai dai ai supply din sa to to sannan shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ilimin nan mun same shi wa kasara fina muslimuna ilimin nan mun same shi alhamdulillah duk waɗannan kasuka da ake na manzo Allah din nan wanda ya sauka a madinan nan ne ga ma'addatan qur'ani ga ma'addatan hadisai ga ma'addatan fiqhun da ilimin duka baki da duk a madinan nan ya sauka shehu radiyallahu yake cewa hatta jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mana rawa ba mu madina mu ma afirkan nan mun samu jinin manzo Allah sallallahu alaihi sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sadaka da yar afirka na ita ce mariyatul kibbiya manzo Allah ya sadaka ba balarabiya bace bakin biyar misra ce a kabatu bakin biyar misra ce sai da manzon Allah ya saka da ita duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawan da bayahudiya din babba shugabar mu bintu uyayin bintu uyayin da shauran manya din da shauran larabawa din da quraishawa din gaba ɗaya ba wata ta haihu sai sai da suna Khadija radiyallahu ta'ala anha sai da Khadija ita ta haifar wa manzon Allah ya shida sallallahu alaihi wasallam amma dai mun gode Allah tamu ta Afirka nan ita kuma Allah ya kaddara ita ta haihu Mariyatul Kilfiya ita ta haifa wa manzo Allah sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam Shehu Ibrahim Abdullah yake cewa rabon mu kenan na Afirka Ibrahim din nan Mu'azzam din nan shine rabon mu na Afirka to mun gode Allah ba wani abu da manzo Allah bai bamu ba kuma manzo Allah ma ya kare mana addu'a ma yake mu addinin ma zai zauna a magaribin ma a Afirka lafiya kalau har kiyama ta zo ba abin da zai taba shi to kan mutum ya dinga ebo fitintunu a kasashen tsallaken teku ya dinga kaya su afirka man Allah ce addini zai zauna lafiya kalau ana to abin la yadurruhum man kalaba wala man kazala wa hum bil maghrib suna na a magari mun gode Allah kuma mu daga kanmu da manzon Allah sallallahu alaihi namu ne mu ma muna da kuma kowa yakan samu ceto albarka yanzu in sarki ya auri wata ƴan goga guda to alfahari za ku to mu ma ai muna da wani abu a sarauta mu ma ba kaza kaza to haka kowa in zai ta alfahari ai mu ma mu laraba ne muna da mu ma muna da alfahari a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma muna da jinin na mu ma wajen ce san mu kenan wanda za mu kamun kafa da shi kenan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rundunar Afirka gaba daya suna sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam za su duk gaba kida to to wannan kenan banda kuma masoya ga sunan rundunar Bilalu ne da da komai to ka gani ko to wa baru da wal ilmu fiha ilmi daga madina manzo Allah ne muka samu aka raba shi ko duk inda kaga ilimi ya kai duk inda kaga ba wai bai hana kaga ilimi a wata ƙasa ba shi a madinan ba kuma amma ni daga nan ya fita rikicin imam malik kenan da imam shafi shi imam malik yana ganin duk aikin da yan madina suke shi za a shi za a yi amfani da shi imam shafi ya ce a'a imam idan mutanen busra ko idan mutanen kufa sun fi rike sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan wa'annan sai aka ana ta cewa ƴan garin annabi ne sai a sai a imam to ni ko ban ga yanda ba a yi nisa ba za a ce sun fita daga kan abin da an sun fita ko ba sa kabalu ga shi nan ga duk ko Allah wajo ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda mazhaba ka mazhaban mutanen Madina ne da masu bin sharifan da mu malikawa duk mazhaban mutanen Madina muke yi da kowa ya ga ta hannunsu amma ba wanda ba zai rawaito karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun ya rungume hannunsa ba shine kabalu to haka to wannan aka gabuga da Imam Malik da almajirin sa Shafi to bai hana kaga ilimin a wani waje ba bai hana Allah ya sa mutanen wayansu waje su san dama ba a wajen su manzo Allah ba su ne mutanen Madina ba su yi kokari kaga mutanen can mutanen Farisa sun yi kokari sannan mutanen can Kazakhstan su Bukarin nan su musulun din nan su waye duk mutanen wayannan wurare ne Bukhara tana nan ma cikin rasa gabaki da ba dai da aka ba su hukuncin kansu ba to duk jiyu su suka tara su su haidin nan su suka tara ai kaga ba wani mutum Madina ne ba ma in banda ka zo mu da Malik da kaza ka amma su suke wannan irin abu to haka dai za ka ga Ashe Ibrahim radiyallahu anhu ta ala anna al-islam yabqa bi baqa'i al-arab musulunci zai wanzu da balarabe da kaga balarabe kaga musulunci da kaga balarabe kaga wasan da fara fata da ta kawo waya qawadi gairul arab amma zai yi karfi ba da balarabe in dai imanin da karfin da abu kuma wannan kuma sai dai ba da balaraban ba to bai hana kuma balaraban akwai balaraban da suke da shi ba to a cikin daga madina da aka rarraba ilimin nan tarar daga jibril aminu li ahliha malaika jibril ya yi ta kai da kawowa cikin yan madina shi ma yadda ya zama dan madina akwai annabin da jibril sau ɗaya taɓa zuwa masa wani sau biyu wani sau kaza za ka ji dai biya ba amma malamai sun tafi ya zo manzo Allah da dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu shehu ya ce ɗan garin ne dai kawai a huta ɗan garin ne kawai ɗan madina ne za ka ranar tashin kiyama idan Allah ya turo mala'iku da kayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta rasa ma ina ne madina saboda duniya ta zama ɗaya kuma duk komai sai a ce to kun ga jibril ne dan garin na a koma jibril zo ka nuna mana hanya sai ka san hanya to shi zai biyo direction din nan da yake biyowa ya zo to jibril ne zai zo ya nuna musu alaihi salatu wassalam to kana tare jibril amin da ahli ha kadima kuma jibril ya yi ta kai da kawa yana mai hidima ga iyalinta wa mika'ilu mika'ilu ma ya ta kaiwa da kawa a madina wal amru asam kai lamarin babban lamarin babban ko wani aljani aka ce ai take da kawa gidan ku yana da ai sakamar gudun gari ko bare ba wani waje da zaka bi a madinan manzo Allah na sai manzo Allah ya bi wajen ko shi da sahabbansa ko shi da mala'iku ko kaza an yi kaza nan nan akai kaza nan akai kaza daga shehu Ibrahim radiyallahu yake cewa muradin alhazai muradu hajijil bakiratu jami'ihim jinanun wa azwajun min alhuri wal kawal muradin alhazan wa'annan jirgin ruwa dinnan sanan da jirgin ruwa ake zuwa muradin su duk gaba daya aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu hurul hin Allah wannan ma yayi yace to to kamar an tabai to kai ba ita fa hazbi ara shi arahu muhammad ni ya ishe ni ga abu a ce manzo Allah ya ga wannan abu kaga dutsen nan manzo Allah ya ganshi kaga dutsen nan nan aka kaza ita to me nake nema bayan wannan kuma wa zaba wannan ya ishe ni wannan ya ishe in ga abu a ce manzo Allah ya gani in ba hanya a ce manzo Allah ya ji in sha ruwan rijiya a ce manzo Allah ya sha ruwan rijiyar nan in zauna na waje a ce manza in kewaye ɗakin nan a ce manza Allah ya kewaya fa'as'a ina yin ɗawafin ko ina safa da marwa ganina nake gani bayan manza Allah kai manza Allah nake mi gashi ake yi Allah alaihi wasallama ashimmu makanan shamma hul badr muhrima ina sumbantar hadar al aswad ne ina tuna ran da manzo Allah ya sumbance shi din da to ni ma gashi ina sumbanta inda manzo Allah ya sumbanta shi din da haka ya zama manasiku ahlul widadi aikin hajjin yan soyayya aikin hajjin yan soyayya ba manasiku ahlul widadi to kana ka wal amru fa halli min al mani shin dama za ta samu in ganni gani na yi ziyara a garin manzan Allah ko da kawai shigewa ne ko da an zo a ce dai na shige ta garin annabi bare a ce na zo na yi sallama ga annabi ma ko da daga nan kuma mota ta mai da ni milin mami duk ɗaya ba ga garin manzan Allah ɗai ba za'ira in zo ziyara alal mustafa in zo wajen manzan Allah sallah bil qurbi min usalli a ce gani kusa da manzan Allah ina sallama me yafi daɗi kullum a tahiya muna gaida annabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a kaduna muke assalamu alayka kano assalamu nigeria ghana kamaru chadi kaza assala amma yau me kai daɗi ga ka gashi duk da nan ma ga ka gashi amma na ma'ana to amma nan ga ka gashi asal da za a auna tsakanin inda kake tsaye muwajaha din nan da inda manzon Allah yake ba zai kai kamu da yawa ba me kai wannan dadi kuma kana faɗa sallama gashi yana ci duk ran da aka gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Allah zai damar da rai mala'iku su gaya wani dan wani ya gaishe ta amma ran juma'a ne kai salati a gare shi bakinka da kunnansa to tun kana can kuwa da muwajaha kowace rana ne ga kanan a gaban sallallahu alaihi ba shi ba ma kowanne matacce ma in ka je kabarin sa kai ziyara duk abin da ka faɗa ya ji yana jin daɗi yana abu ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ganni ga ni kusa da shi fa ma li dawan fi gaidi ba ni da wani magani in ba haka ba wannan cutar soyayya ba ta da wani magani in ba haka ba wa inna ni ne a rarukuna sabari ina ganin wato hakuri ginshikin hakuri wato hakuri na kulla wakatin yuhaddamu yana rushewa hakurin yana karewa fa a ce ba a je ba tajallatu na daure na daure hatta ila sabari ha hakurin ya kare sannan kuɗi ba zan iya ɗauka ba ba alil mustafa hausi a ce an tsare ni ban je ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kuntu ujudu ko da ni ne laifi ne laifi na ya hana ni inje bayan Allah kenan ko laifi na ya hana ni unadi ka ina kiran ka khairar halki fiyayyen halitta hayya ka zo li tasma an ka yi rangwame bi auki da koma ta an je fa koma ake so dama wanda ya je ya fi shaukin ba wanda bai wanda bai je bai yana da kan hakuri saboda bai san me a nan ba kamar wanda bai ya aure bane ba komai da kaza kaza amma da ya aure kuma an ya rabu to sai a yi sauri ya yi fa sunansa su guru shi ko so to wanda bai taɓa zuwa ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zuwa Madina ba zai ji ba daɗi da yana so amma dai da ɗan hakuri amma wanda ya je ya ji daɗin wannan waje ai da an ce lokacin hajji ya yi alhazai an fara tashi to shi ko hankalinsa ya tashi ya gama sai dai in ba ɗan soyayya bane wannan kuma harumi ne Allah ya haramta maka komai duka baki da da an ce alhazai sun fara tashi ma kuka za ka dinga yana ai shi ma yana faɗa yuhayyidu tashmirul hadiji wa yusufu ka tashin alhazai yana fa tayo da hankali in ban yi biya lokacin da ba za a je hajji to da an ce alhazai sun fara tashi fa abin kuma shi kenan sai ga kuma ya rikita ni to ka bi auji da ha da koma ta zuwa madina ita ma halali ya mata mutu wani abinci da min da in dai ba an ganni gaba annabi ba ko ka ji mu wajidan ina koya soyayya la yabi mu da bai barin zuciyata fakadiri kaga tunani na ila da ba sul garra zuwa madinan manzon Allah ne wal hubbu yaskimu kai soyayya tana tana sa rashin lafiya soyayya tana sa rashin lafiya fa in wadi arzijili to bari dai in yi alƙawari bari in yi bakance ko aka yi Allah in dai ka sa kafata ta taka garin annabi fa in wadi arzijili diyara muhammadi Allah in ka sa kafa ta ta saka garin annabi a sun wa abun sai na yi ta azumin nafila na yi ta tsalloli shukuran dan godiya gare ka wa zalika maganan wannan shine riba ikon Allah ila wannan kafin hajji ta biyu ne an je hajji ta daya kafa to da aka koma hajji ta biyu ko yana shiga madina sai ya narke gabaki daya radiyallahu ta'ala an shi kenan yana shiga madina kuma ya narke to وقال نصر إذا أتيت دار الحبيب سنت أصلي فجئت ما سنت وما صليت لأنني إذ جئته وليت والضعفاء ما عليك خرجوا أحرامة عن حسهم قد خرجوا لكنني أقضيه بعد العود إلى دياري رقم حكم الإيد لقاؤه إيد وأي إيد مثل لقاء مصطفى المحمود cewa yana shigowa kuma aka narki ba lafiya komai ma ba za a iya ba ya zama kaya daidai a kwashe shi a kai abu sai to na yi alkawari in na shigo garin nan na yi alkawari in na shigo garin nan sun su zan yi azumi sallaiki zan yi salloli na godiya faji su to gashi na zo ma sun to ma ban iya azumin ba ban iya salloli ba li'anna ni jitu huwa laitu dan ina zuwa kuma aka kwance ni gaba daya ya kwanta jitu huwa laitu to wa du'afa ma alaihim hadar kamar an tabe to yanzu ya za a yi malam ga soyayya ga fito ga abba malam abun ba za ki ci wani ba malam duk baki ma ya yi ya huta ma kawai ba a wasa aka gina abun ba ba a shirme aka gina a ilimi a soyayya a ilimi a kome aka aka aka gina lamarin nan to kawai an ce to yanzu yara ai ce to ai baki hai malamai sun ce wa to afa kuma alaihim haraji mara lafiya ba kome akan su ko azumi ma sai ya ajiye ko na farillan ma za a yi in ba ka da lafiya ba sai fa idda tumi ayyami ukur ba ukar ba to wato afa ma alai haraj a harama ta an yi silin karkara zuwa wai majzubai ne sun narke sai an kansa ba ma lakin nan ne a kazihi sai dai zan rama har yau ba kantan yana nan ina nan sanar da shi a kazihi ba azal audi in na koma gida na samu lafiya amma nan dai ana ita ake ibnu kasirul manzu ba ya tambaye shi ba shehu an ce kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi ina kauna Allah ya haka to in ka shiga madina manzo Allah ce kai nan an shiga kuma ba ne ganin ba ganin ba wanda sai wanda aka gani kaka ƙara wata magana nan man ya kenan lalakin nan ne a qadihi zan rama shi sa'ad al-audi bayan na koma gida ragama hukumul idi wato jidda hukuncin malamai din nan duk ya tafi cewa ai in dai ranar idi ce ma ba azumi in kuma rashin lafiyar ka za ta za bare ma ta ɗauri ai shi kenan ya faɗi daga kanka a'a ni zan abu to liqa'uhu idun haɗuwa da manzo Allah shine babban idi ko ko zan ko in na koma gida bayan sallar idi zan koma liqa'uhu idun haɗuwa da manzo Allah shine babban idi wa ayyu idi wannan sallar idi ce ta kai misira liqa'i Mustafa al-Mahmud irin haɗuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ane mutum to asim asimu akum shukran lirabi wa zalika maganabu fa awwalu khalqillahi manzo Allah shine farkon halittar Allah fa awwalu khalqillahi nuru muhammadin farkon halitta abinda Allah halitta hasken manzo Allah wa halali aslabil ladina qad aslamu ya dinga sakowa cikin tsatsam wa inda suka musulunta muminai da mahaifarsu har dai ya bayyana a madinan nan kuma aka haife shi a maka yayin hijira ya zo gashi a madinan nan wa kullu rasulin kowanne ma'aiki na'ibin annabiyina wa ul akirul makasum manzo Allah shine na karshe kuma shi ya cika annabta wa wal muqaddamu shine da farko shi zaka ji Allah yana faɗa a farko wa minka wa min lutin wa idza kadna mithaqan nabiyina kaza duk shi zaka ji fa ayatu mu'jizatun annaba duka ayatu mu'jizan manzon Allah ce wa nabiyuna annabin mu sallallahu alaihi wasallam a tabi kitabin ya zo da littafi shine qur'ani sha'anahu tahara yusamu sha'anin qur'ani hannan da tashin kiyama shine za ka ga akan gaba shine za ka ga lamarin qur'ani hannan da tashin kiyama shine kan gaba za ka ga an ce ga wani lokaci da ko technology zai zo ko wani ne zai zo a ce qur'ani ya zama koma baya ba a'a sai dai ya zama kan gaba wa shukka lahu badru an tsaga manzon Allah wata wa wafatu dawhatun bishiya ta zo wajen manzon Allah ya kira bishiya ta zo sallallahu alaihi wal hajaru fil fatahai ka kwankwani a kwarin maka kana tu sallimu ta kasance kana gaida annabi ya ce na san wani dutse duk na zo shiga sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah tun da aiko ni ma kila abako baiti kila hajar al aswad to da yawan Allah zai yabi ta kwankwani yi tasbihi duk gaba ki da ko kana tu sallimu wa fadan miyahu ruwa ya kwararo min banani nabiyina daga yan yatsun manzon mu sallallahu alaihi wasallam wa asqat jiyushan ruwan nan da ya dinga fitowa daga hannunsa hannunsa ya zama gidan ruwa ya zama famfo sai da aka shayar da runduna kulla jeshin a ramramu dukkan runduna ko mai dimbin yawa shakau jahadahun inda nabi sun kawo rashin wato sun wahala saboda ba ruwa wata rana yana yana huduba an gaya ma cewa gari ba ruwa ruwa ya ki sauka fasa kahu mu nan da nan manzo Allah ya nuna sama da ɗan yatsa shi kenan ruwa ya sha manzo Allah ya shayar da su take a nan gama mun girgize bi wattin mai walkiya da da zuban ruwa sai buhu lai sai samu kwararar ruwan sa bai yankewa sai da aka yi sati bai yanke sai da manzo Allah da yanke shi ta kai hawale na wala alina tafi wani waje ba kanmu ba inda ya tafi na hayo yana sai yana zubarwa sakawun kazal faruku haka sai na umar ya shayar da su ruwan nan bil amni da ammin manzon Allah albarka ammin manzon Allah na shikenan sai a shayar da ruwa din nan ba wai ma'ana wannan bai tsaya ba duk wani wanda ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga albarka ta fi shi to albarka sama shi ma ga abubuwa suna yi duk gaba ki da zikirihim ni ma da ambatan manzon Allah din da ƴaƴan gidan nasa da sahabban nasa uskil bila da nake shayar da garuruwan mu mu nake hada Allah shayar da mu gaba ki dai bamu damuna mai albarka barka annabi sallallahu alaihi wasallam bamu lafiya da zaman lafiya da budi da dukkan alheri da al'umman manzon Allah Allah ya dauke mana ya kokuwa da bala'ai duk gaba ki da Allah ya dakatar da shugabannin mu Allah ya saka iyayen mu da malaman mu da shehunan mu da alkhairi Allah ya tabbatar da mu akan wannan hanya kyakkyawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu ilimi mai albarka mai amfani da ma'arifa da sanin da san manzo Allah sallallahu alaihi da san masoyansa da saninsa albarka da karewa cikinsa zikirin mu uskir bila da uskir alaihi salatu Allah su masa tsiran Allah da aminci Allah ta masa ga manzo Allah ko dadin da matsayi da dadin daraja li alqabi hal maula dan in haɗu da ubangiji da ita albarkar wannan salati in haɗu da Allah wa qalbi musallimu zuciya ta lafiya kalau illa man atallaha bi qalbin salimi in haɗu Allah ko ma haka kwanciya ajali a London likita ya zo ya yi caji ya gama caji kai likita ya ce turoba zuciya lafiya kalau da ƙarfinta da komai amma jiki da ya gaci jikin ya ƙare ya gama cewa yadda da imam Hassan me yace yace ya ce wai abin mamaki zuciyarka lafiya kalau ba abin da ya irin ciwon zuciya ko hawan jini su lafiya kalau zuciyarka amma jiki da ya gaji jikinka kam ya gama ya gaji sai shi yace na gode Allah na zo rasuwa amma kafiri ne ma ya min shaidar zuciya ta lafiya kalau illa man atallahu bi qalbin salim to ni kokari zuciyar mu ta zama lafiya kalau dan jiki ya zama keke ya zama lafiya kalau jishin ne in zuciya ba ta zama lafiya kalau ba Allah ka gyara zuciyar mu albarkacin sa Allah gyara zuciyar mu alayhi salatu lillahi summa salamu sai ga amince Allah su tabbata ga manzon Allah ko dadin matsayi da dadin daraja li ya qabalani mu kusar manzon Allah ya karbe ni ya yadda da ni wal ilmu a alamu ilimin nan da ya kwaranyo ni ma na san ilimin nan ne shehu musulunci ga malamin duk malamin ma ga almajiransa ne amma da kansa da haka mi ta kokari mi ta ilimi ba shi da karshe ba shi da karshe min Allah ne ila Allah duk abin da mutum ya samu fadayin wani zai ya karo suka wal ilmu alam can wani kuma suka fi Ibrahim zai musu haƙuƙa Allah ka ƙara kusanta Ibrahim ka ƙara mata haƙuƙi sanin Allah ka ƙara masa radiyallahu anhu kan mutum ya ga ya kai ko ya kai karshe ko ya kai ina alayhi salatu lillahi summa salatu ila da amince Allah subhanahu ta gamanzo Allah dadin matsayi da dadin daraja li kulli muridin albarkan wannan salati kowane almajiri zai samu akirar da har karshen zamanin nan sullamu tsarin da zai kama ya rike wa'annan abubuwa da ya gani ba alayhi salatu lillahi summa salamu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila da amince Allah subhanahu ta gamanzo Allah bi zikrika qatu da ambatanka ne dai muke fara komai ko karatu da washe sai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fati in an gama al-Fati ciki ma al-Fati ko me dai al-Fati to kuma hadisi ne mun taɓa karanta shi anan manzo Allah yace kakku banni kakku mai da ni kofin matafi sai in ya buƙaci shan ruwa ne za a jawo ni kawai amma in an gama buƙata kuma a mai da ni cikin kaya kakku mai da ni haka duk abin da za ku ku fara salati gare ni ku yi a tsakiya ku yi a ƙarshe duk gaba ki da ko addu'a za ka shi za ka je ana cewa fatiha da salatul fati ma'ana fatiha kirari ga Allah mazalla zai yi azab sai ka ji an ce sai da ya kirari ga Allah salatin annabi kuma shine wannan salati to kuma kowanne salati kai ya yi duk gaba ki da to amma kawai wani ya kawo ma ka ce ka kai fatiha kawai to kawai wanda ya zo ma da wannan karatu a'a sai manzo Allah ya kirari ga Allah sannan a ce kuma yayi salati ga annabi hatta shi sai yayi salatin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ambatanka nake farawa wa zikirka matamu da ambatanka nake karewa da salati zai fara kowane karatu da shi kuma zai kare duka ma gida alaihi ma al'ad ko da shi ne muka fara da shi zai kare da soyayya ya fara inna ni qabla al bara hubuhu shughul jana a'udu ila shughuli wa shughuli ya shughuluhu zan koma wannan aiki to shi ake kai yanzu alaihi ma al'ad al kiram wa sabi wannan tsira da aminci din nan matsayi da daraja ne tabbata ga yayin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manya wa sahabihi da sahabbansa salatin tsira wa taslimin da aminci dinda yake ka aktumu da wannan salatin da amincin nan nake cikawa kuma ya ce bi hazaini da wannan salati da salami din ne lam yudrik lana mudrikun sha'awa duk wani mai sanya riske bai sai riske mu ba mun mabuntin kawai da salati da salami ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga girman madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan saboda girman kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta samu da ziyarorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka yi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi magana ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Asqalani ya ce zuwa ziyar zuwa madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa biyu ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne mutum ya yi zai madina manzo Allah dan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki shiriya daga wajensa ya ga sahabbansa ya riki ilimi daga kaza yake cewa bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan mutum ya je ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan nasahatu baiwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ya bashi to wannan kullum kabarin nan yana nan darajar kabari darajar mai shi yanda mai kabarin nan in aka binne kare da shigarsa cikin kabarin nan ba zai sa ya zama doki ba ba zai sa ya zama rago ba haka in aka binne rago da shigarsa cikin kabarin nan ba zai sa ya zama kare ba ko ya zama abu in aka binne fasiki da shigarsa cikin kabarin nan ba zai sa ya zama wali ko ya zama abu ba haka in aka binne wali da shigarsa cikin kabarin nan ba zai sa ya zama fasiki ba ba zai sa ya zama fasiki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yana da rai da ya koma zuwa ga Allah darajarsa ɗaya ce tana nan malamai suka ce yanzu da yake wajen Allah din ma ya rasu ma daraja safi dan yanzu ruhi ne kawai yake tasarrufi ruhaniya ta take tasarrufi bayan Allah in yana da rai an ce kaman takobi ce a cikin gida amma in ya rasu kaman takobi ce aka zari kuma manzo Allah ba wani annabi bayansa da da wani annabi bayansa to sai a ce yanzu a je a ziyarci annabin nan wancan ya tashi daga aiki da yake yi yana abu idan wali ya rasu an naɗa wani an naɗa wani to yana da kyau a girmama wani kabarinsa har yau yana nan waje ne a cikin kabarinsa amma yanzu kuma ka je ka ziyarci mai ran nan da aka naɗa ya fuka tafi wancan kabarin ka je ka ziyarta mai ran nan da aka naɗa ka je ka ziyarci mai rai na ɗaɗɗe ya fuka tafi wajen wancan kabarin amma har yau yana nan da wadatarsa a ciki da girmansa kuma babu fawaiji ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi taimako a ayyukanku da na kabari amma manzo Allah sallallahu zalamu abin shine katimul anbiya shine wasila annaba ma duka to to halan nabhani imam an-nabhani yace ilam kai sani anna ziyarata qabri sharifi ziyara kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai girma sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbati ita ce mafi girman duk wani abun bauta Allah da zaka in ba kafarin Allah ba ita ce girman qurba kusanci da Allah wa sabilu ila a'la darajati ita ce hanya zuwa maɗaukaciyar daraja ziyara kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan dai ya hana ku fahimta karatu ina ruwan ku da wani yaro da yake wani abu a waje ko babba ne ma ina ruwan ku bare mahaukaci yaro duk hankalin ku kuma yana tafe wajen sa shi kenan muradi sai ya bakku gaba daya to yanzu ne ma ya cuce ku duk gaba ki da to wasabilu zuwa kabarin manzo Allah ita ce hanya ila alal daraja zuwa kololuwar daraja ka ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mani ita kada gaira haza duk wanda ya kudu ce ba wannan ba fa kadin kala amir rifatu islam ya tuɗe igiyar musulunci a wuyan sakabuli ne yadda kabarin manzo Allah ba wata tsiya ba ce ziyararsa ba wata tsiya ba ce to in ka raɗe shi kai ma ka zama shi malamai ga abin da suka faɗa ka raɗe shi kana sani duk da baki da to wakala Allah kuma duk wanda ya ga kabarin manzo Allah ba wani abu bane ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ziyarar Madina tana ciki ba wani abu bane ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba manzansa wa jama'atul ulama ya saba wa jama'an malamai al'alam madaukaka qala al-qadi iyad al-qadi iyad yace innaha sunnatun min sunan musannad ziyarar manzon Allah sunna ce daga sunnan musulmi duka musulmi duk sun tafi akan ta duk gaba daya mujma'un alaiha wanda aka hadu akan ta al'ummar manzo Allah ta hada kan abu ko ya zama karatu duk wannan hukunci yana cikin usuli ina to ka gani ko wa fadilatun daraja ce muraggabun biya a bakwa dai cikin ta fa qarrawa dara kudini imam dara kudini ya rawaito to ai ta ji yo dara kudini za ga mana jahili ne jahilci ne da dama abu a ce ba za a yi da wani hadisi wasu wanda bukhari da muslim suka rawaito lalle wa'annan manya ne lalle wa'annan to amma dara kudinin nan shine shehin hakimin ne saburi ma shi fa ne saburi shi yake da mustadrak ruwayar da duk duk abin da sharadin bukhari da sharadin muslim suka cika ba su zo da shi ba to shi sai ya rawaito wannan yana littafi babban mustadrak da shi gaba shi ma daraja su ne kawai duk abin da ingantacce ne duk gaba daya to hatta mai hakimu shi kuma mai hukunci ne ma ga hadisai gaba daya hatta hakimin ne saburin almajirin wannan dara kudini din ne za mu dara kudini kaga ba aka ce dara kudini ranki ranki ne cikin hadisi ko kaza kaza ba to dara kudini ya fitar da wannan hadisi ya rawaito shi min hadisi ibn umar daga hadisin sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tsada aminci Allah kara ya ce man zara kabari duk wanda ya ziyarci kabari na wajaban lahu shafa'ati ceto na ya hau kansa duk wanda ya ziyarci kabari na ceto na ya hau kansa warawa aidan daru kudin ya rawaito da fi hadisin a cikin hadisi man zarani duk wanda ya zarce ni inji manzo Allah ba da mutu bayan rasuwata faka annama zarani fi hayati kamar ya zarce ni a rayuwata ne wannan hankali ya yarda da wannan kamar ya zarce ni a rayuwata ne قال العلامة malami mai yawan sani Zainuddin ibn al-Husayn al-Maragi ibn al-Husayn al-Maragi yace wa yanbaki li kulli muslimi ya ya inga ya yana da kyau li kulli muslimin ga dukkan musulmi i'tiqadu ya kudurce a cikin zuciyarsa kauni ziyarati sallallahu alaihi wasallam cewa ziyarar manzon Allah qurbatan kusanci ne da Allah ibada ce ziyarar manzon Allah ibada ce li ahadithul warida saboda hadisan da suka zo fi zalika cikin wannan wali qaulihi ta'ala saboda fadin Allah wala wannan wa in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima saboda Allah ya ce wala wannan wa in zalamu anfusahum da dai su mutane da suka zalunci kansu ja'uka sun zo ma ya rasulullahi ja'uka sun zo ma wastaghfirullah suka nemi gafara Allah wastaghfara lahum ar-rasul manzo Allah ma ya neman musu gafara ya sa musu hannu ma'ana ga wasija tawassuli ga sa hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lawajadullah da sun samu Allah tawwaba rahim da Allah ya gafarta mana duk wanda ya zunubi ya tawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je tuba ga manzo Allah Allah ya gafarta mana kada in ji Qur'ani duka baki da to wannan kuma ba za ta a ai zamanin sahabbai kawai take nufi ba kamar an daina zunubi kenan bayan zamanin sahabbai ko ko ga zamanin sahabbai ne kadai mai zunubi wannan har tashin kiyama tana nan tana aiki wa qad istaghfara sallallahu alaihi wasallama to Allah ya ce wasta gafara da humur rasul manzo Allah ya neman mana gafara to manzo Allah ya neman mana gafara istaghfara sallallahu alaihi lil jami manzo Allah ya neman wa mu'mine musulmi gafara qala Allah ta'ala Allah ya ce wasta gafir li zambika wal mu'mini wal mu'minati ka nemi gafara zunubinka da na mu'minai da na maza da na mu'mine mata to yanzu ga gafaran manzon Allah subhanahu to fa iza wujida maji'uhum idan musulmai suka je wajen manzo Allah kenan wasu gifaru suka nemi gafara a gaban manzo Allah yanzu uku ta haɗu ga gafaran manzo Allah ga zuwa ga neman gafara su in dai kawai dan a nemi gafara Allah ne ya gafarta ai ko ina ma zaka nemi gafara ya gafarta to me amfanin zuwa inda zuwan ba shi da amfani me yasa Allah zai faɗa ja'uka sai sun zo ma ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to maji'u ga gafaran manzo Allah ga zuwan nasu ga istighfarin su تكملت الأمور ثلاثة كاغو إن لما ولا أكو سنها إذا لم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وإن أواس بلا أكو سنها الموجبة لتوبة الله تعالى ورحمته ورتكي جاءوا غفر الله دام يا da kyau ma duk mutum yazo ya tsaya gaban manzo Allah ya karanto wannan aya yace to ya rasulullahi ga na zo gaban ka na nemi gafaran nan gata duk gabaki ɗaya ko utubi haka ya rawaito haka suka rawaito daga utubi da abin da ya faru utubi din nan kuwa shehin imam shafi'i ne ma gaba daya shi malam utubi to to wayan baki ya dace an yi lazimal adaba wanda zai ziyarci manzon Allah ya lazumci ladabi ya san a ina yake ya san a gaban wa yake wal a da kankan da kai na taba ji wani limami yana hudu ba akan mambarin manzon Allah yana cewa mutane suna zuwa su ne manzon Allah sallah suna wani kankan da kai ba a rankan da kai da haka sai a sallah a gaban Allah wane mutum to kakka ne sai su waka ka wuce yanzu yanzu kakka bi kara in dai wannan jahilci ne zauna kan wannan jahilci zauna to wayan baki kuma ka kula da littafan malamai na Allah wanda aka gaje su a shafadin nan kowa ya dauka ya siye ta ya koye a cikin ɗakinsa in yana da inda zai je karance ta ya karance ta yanda ake ta ɗaukan bulugul marami ko ake ta ɗaukan riyadu salina a ɗau a shafa haka ita ce tsira duk da baki ɗaya ita ce tsira yanda malamai suka ɗauki a shafa malamai sun ce duk wanda ba a shafa a cikin ɗakinsa komai littafan ɗakinsa ƙaryar littafai yake ba su cika ba dan da ita zaka san fassarar Qur'ani ka san girman manzo Allah ka san girman al'ummarsa ka san gidan girman sahabbansa ka san girman ahlul baitinsa duk gaba da ka san girman al'ummarsa duk gaba da to yana daga cikin dalilin da aka yanke wa Ibn Taymiyyah hukuncin kisa saboda ya faɗi magana kan ashafa ba ma ya taɓa manzo Allah da amma saboda faqad gala hazal magharibi lalle wannan dan yamma din nan ya ya zurfafa malai suka ce in manzo Allah ya kawo wannan magana duk gaba da kuma mun gode wa Allah ba ga ba kabilanci a cikin addini kuma mun gode wa Allah dan Afirkan mu ne yi ta alqadi iyas dan magarin ne gashi duk da baki dai ko amma yau da magarib da masharib da ko ina ne ba inda ba a santa ba ba inda ba a amfani da ita to to shi wannan wato shi wayan baki an yi lazumar adawa mutum ya lazumci ladabi wal kushu'a da kankan da kai wa tawazu'a da kankan da kai ne gazan basari ya rinka idansa ya rinka idansa fi maqamil haibati dan yana muqamin kwarjini yana gaban annabi Muhammad ya kaga sahabbai idan sun zo gaban manzo Allah me aka rawaito din nan duk suna yi yanda yake a wancan lokacin har yanzu ma haka yake har yanzu ma haka yake kama kana yaf'alu bayna yadayhi fi hayati kama yanda yaf'alu kama yanda ake aikata gaban sa fi hayati a rayuwarsa wa yastahzira ilmahu kuma ka ka halarto a zuciya ka cewa fa manzo Allah ya san ina tsaye yana gani na fa ka halarto wannan bi uqufihi da tsayawarsa baina yadayhi ka halarto a zuciya kamar Allah ya san ina tsaye fa wa sama'ahu kuma ka halarto a zuciya kamar Allah yana ji na fa kowanne matacce ma yana ji bare shi sallallahu alaihi wasallam li salamihi saboda gaisuwar da kake masa kama huwa fil hali kama haka yake a cikin halin kowanne matacce ma izla kamar yadda yake a rayuwarsa izla farka domin babu bambanci bai na mauti tsakanin mutuwar manzo Allah wa hayati da rayuwarsa shi ne dai duk abin da yake da shi da rayuwar nan tasa shi yake da shi a mataccen nan nasa duk wanda ya zo yarba fitinanne ne so yake tafa manzo Allah ne fi mushahadati cikin halartar sa li ummati ganin sa li ummati da al'ummata wa ma'rifati da sanin sa bi ahwali da halayensu wani ya fi da niyoyin sa wa azaimihi da nufinsu wa tawatirihi da tunaninsu wa zalika indahu jali wannan a sarri yake gaban manzo Allah la kafa azba boya wal yumassil zahiru mai ziyara ya musalta wajahu karimu fuskan manzo Allah ka dinga ganin kaman ga kana kallon fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kana kallon fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajahu karimu alaihi salatu wasalam fi zihnihi a zuciyansa a tunaninsa wa yuhdur qalbuhu ya halarto wa zuciyarsa jalala rutubatihi girman darajar manzon Allah sallallahu wa kullu manzilati da kololuwar darajar nan tasa wa azima hurmati da girman alfarman nan tasa wa anna akabira sahabati ya tuna ba cewa manyan sahabbai fa ma kanu yuqatiluna hu ba sa magana da shi illa ka ake sun sai kaman ma sirri suke da shi dan da yawa sai na umma zai magana shi ce ban faɗi me kace ba fa ka karar tsago muryarka Allah Allah ya ce innal la tarhu aswatakum fawqa an-nabi nan ta faɗa amalukum an ce duk da ake faɗa aikin gabaki da duk gabaki da to ka ake sirri ta'azima dan girmamawa lima azzama Allah ga abinda Allah ya girmama min sha'ani daga sha'aninsa wa an yastadbira al-qiblata ya bawa al-qibla ba kar ya kalla al-qibla ka kalla al-qibla ka ba manzo Allah ba ai tadewa da ta faru al-qibla yanzu da shi karatun ilimi muke duk an rawaito duk wannan sunnan malamai ce tun daga manzo Allah din har sahabbai har kaza duk wanda zai karatu ilimi ya bawa gabas baya ya kalli al'umma ai gabas ta tafi amma yanzu ba ita muke kallo ba saboda wannan karatu da muke yi to saboda karatu kai ka za gabas baya yanzu mai hudu ba in yana kan bari ya bawa gabas baya ya kalli ya kalli ya kalli jama'a in zai addu'a ma kai ya juya ya bar jama'a din ya ce zai juya ya kalli gaba ko yana kaman bai a'a ya kalli yamman ya addu'a hukunci ne sai kana gaban manzo Allah ne ka ba manzo Allah ba dan zaka wata addu'a sai na zaka ko ko rufin daki ba ta je ba sai kaza haka mu kuma a wajen wazifa muqaddami ya kalli yamma shi na muqaddami kai ya kalli gaba saboda ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon gaba shi yake gaba da gaba da fuskarsa shi kuma sai ya fesa waje shauran a wannan haske duk gaba kida kai ya zauna ya kalli yamma kai ya zauna ya kalli kudu ko dan wajen ya suke kawo shimfiɗa ko wajen o'a ya zauna bayan sa yana kallon yamma gaban sa yana kallon bayan sa yana kallon gaba gaban sa yana kallon yamma to duk irin wa'annan yanzu dai gashi dai ga akan abu to sai wajen manzo Allah ne za a ce ka kalli ka juya duk gaba ki da batun basira ne duk gaba ki da to ma ka nu ka da to ka gani ko wa an yasta da bilal kibla sai ba al kibla baya waya kifa kubalata wajihi ya tsaya daidai fuskan manzon Allah muwaja za ga an rubuta wa kan ruya an rawaito anna malikan imam maliku sa'alahu abu ja'far al-mansur khalifan musulmi na wannan lokacin sarkin musulmi na wannan lokaci gaba daya ya zo ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka san abunka da sarauta kuma ba shi kenan sarki kuma ya dinga magana da sarakuna da wazirai ba haya haya imam malik yace kai mai girma ai shiru nan Allah ya ladautar da sahabbai ma ba kai ba ai sai shugaban kasa kuma ya gum to kuma da ya je gama ziyara zai yi addu'a yace to imamu zan yi addu'a shi zan kalla ko gaba zan kalla yace gabas sunwa shi za ka kalla shi ne tsanin ubanka Adamu shi ne tsanin ubanka Adamu ba dan shoda ba a gafarta Adamu ba wace ce wata gabas kuma wa qaru ya anna malika an karɓo cewa imam malik sa'ala abu ja'far al-mansur ya tambayi abu ja'far al-mansur al-abbas sa'alahu abu ja'far al-mansur al-abbasi abu ja'far al-mansur al-abbasi wato khalifa ne ya tambaye shi ya aba abdullahi ya baban abdullahi yace da imam malik astaqbilu rasulullahi in kalli manzon Allah in zan yi addu'a wa addu'u in yi addu'a am astaqbilu al-qiblata ko in juya in kalli al-qibla wa addu'u in yi addu'a faƙala lahu maliku sai imam mali ya ce walima dan me ba ka kalli annabi ba dan me walima tasrifu waje haka dan me zaka biyar da fuskar ka an gare shi wa huwa wasilatuka shine tsaninka wa wasilatu abika adamu tsanin ubanka adamu ma da baki da wasilatu abika adamu alayhi salatu wassalam wa salatu ila Allah azza wa jalla yawmal qiyamah shine wasilan babanka adamu ma ga baki da to wannan shine abin da duk salafu salihu wayannan sune salafu su imam malik din sahabbai da tabi'ai su imam malik din da kaza sune salafu da tabi'i tabi'ina ba wani shirme shine salafu ko salafiya ba abinda salafin nan suke kai shi za mu rike mu ga girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da madinansa ga baki daya to kaji duk wanda ya hijira din nan dan Allah din nan to Allah zai saukar da shi wato gari mai kyau ita ce madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inji Allah tabaraka wa ta'ala kuma ladan lahira shi yafi da su inda suka ci fita hijirar ko kafirai sun sani kuma duk wanda ya hakuri ya dogara ga Allah shikenan Allah tabaraka wa ta'ala zai isan masa to وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر in kuntum la ta'lamu wannan aya ta sauka lokacin da kafiran maka suka ce to wai shikenan shi Allah zai aiko mutum kuma ba zai aiko mala'ika ba sai dai mazaje zai dinga aikowa me yasa ba zai aiko mala'ika ba dinnan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya raddi gare su wa ma arsalna min qablika kafin kai ma ya rasulullahi ba mu aiko ba illa rijalan sai mazaje mazaje muka aiko sannan aka san annabi mace ba ta zama annabi ba ba kuma wulakanta ta aka yi ba a da girman ta da komai ta zama kudu ba dai siddiqatun bintu siddiqin ko wa ummu siddiqatun kana ya kula da ba ta dau annabta ba to ba aiko ba wato sai wayansu kuma malamai suka tafi a wayannan mata hudu da manzalla sallallahu alaihi wasallama yace sun cika ma'ana annabta kenan yake nufi duka baki da Khadija Khadijatul bintu Khuwaylid da Fatima bintu Muhammadin da Maryam bintu Imrana da Asiya bintu Muzahim wai suka ce a'a siddiqiya yake nufi qudbaniyatul uzma da yake nufi ba ba annabta ba to illa rijala sai mazaje muka aiko yuha ilayhim da aka yi wahayi zuwa gare su la mala'ikata ba mala'iku muka dinga aikowa ba su da ba su iya ganin aljanni ba da mutum zai ga aljanni sai an mai rufiya kuma shine zai ce wai a aiko man mala'ika ƙarya kenan ko to ba mala'iku muka aiko mutane irin su muka aiko fasalu ahlal zikri ku tambayi malamai ma al'ulama a malamai bi taurata ku tambayi malaman a taura da injila su gaya muku ai su ma sun san an aiko musu annabawa kun san suna da annaba saboda kafiran maka sun yadda masu yahuda nasara masu annabawa ne masu attaura ne da injila to ku tambaye su guji su ma mala'iku ne suka kawo wannan attaura da injilan ai mutane ne annabi musa ne alaihi salatu wassalam da annabi isa suka kawo su in kuntum la ta'lamuna da ita kuma guza ne ba ku san annabta ba ba a taba annabi a cikin ku to ku je ku tambayi wanda aka yi annabta a cikin su ma su ne yahuda nasara ma in ba ku sani ba fa innahu ya'lamuna su sun san shi وأنتم إلى تصديقهم أكبر من تصديق محمد تصديق المؤمن بمحمد كما وتقو kun fi gasgata malaman Yahuda Nasara akan gasgata manzo Allah da jama'arsa saboda wannan in garin ku ne kaza kaza kuna ganin irin ku ne to ku je ku tambayi malaman Yahuda Nasara ban ku ji bil bayyinati wazo mun aiko wato su mutanen nan ne su ma'aikan nan da muka aiko su mun aiko su ne bil bayyinati ai arsalnahu mun aiko su bil hujjati da hujjoji al wadihati mabayyaniya wa zubrul lil tasafai wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka adh-dhikra ta haka nan muka saukar da ambato ya rasulullahi zuwa gare ka al-qur'ana shine qur'ani litubayyana lin-nasi dan kai bayani ga mutane ma nuzila alaihim abin da muka saukar musu karanta musu fihi ka bayyana musu abin da yake cikin sa min al-halal na daga halal wal haram na daga haram wala allahum yatafakkaruna fi zalika ko sa yi tunani a cikin wannan أفأمن الذين مكروا السيئات أن يكسب الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا yanzu يشعرون waɗanda suka yi mummunan makircin nan su ne mutanen maka da suka taru a cikin darin daga wata gidan na din nan suna cewa a kashe ka ko a ɗaure ka ko a kore ka daga gari yanzu sun amince a fa'aminan lazina makaru sayyi'ati yanzu waɗanda suka yi mummunan makircin na almakaratu makirta makirta iri iri mummuna bin nabi suka shirya wa manzo Allah mummunan makirci fi darin daga wata a gidan na min ka kayidi wayan suka ce a ɗaure shi au katuli ko ka a kashe shi au ikiraji ko ka a fitar da shi yanzu sun amince ne an yaktuba Allahu bihim al-ardh Allah ba zai kitu da zai kife su a cikin ƙasa ba ka qarunu kamar yadda aka yi wa qarunu au yatihum al-azab ko ko azaba ta zo musu min haythu la yashuruna ta inda ba sani ba min jihatin ta inda la yaqturu balihim bai zo a cikin zuciyarsu ba wa qad uliku Allah ya halaka su kuwa bi badarin abada wa lam yakunu yuqaddiruna zalika bas taba zato aya haka ba Allah ya kakkashe su a cikin baraso duk da yayi wa manzo Allah ma izgidi duk mai taɓa manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallama da duk mai yi wa wani bawan Allah ma ya gama duk ta inda ma ya zata ma sai abu ma ya fito ma ba ta inda ma ya zata ba za a iya kitubce shi in ji Allah za a iya azaba ta zo maka kaza kaza amma kuma za ta zo ma min haythu la yashkur ta inda bai sani ba أو يأخذهم في تقلبهم فما هم ko بمعجزين ko sun amince ne Allah ya kama su a hanyar tafiya- tafiyoyinsu au ya akuzan ko ko Allah ya kama su bisa kallifin a hanyar tafiyoyinsu in suna ganin yanzu suna cikin gida ba wanda ya isa nan tun ma za a iya musu komai to waya amintar da su daji dukan da suke tafiya Allah ya kama su bi asfari cikin tafiyoyinsu bi tijara da tijara fama hum bi mujizina ba za fa'ikina ba za su iya tserewa Allah ba ai azaba azabar Allah ba za su iya tsere mata ba أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف ba رحيم akwai dan abu lahabi ba wanda ya zurfafa cikin zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbat ya da abi lahabin ta sauke ya zo ya zagi manzo Allah yace na saki yarka kaza kaza kaza kaza manzo Allah yace na ga kare daga cikin karnukan Allah ya cinye ka na ga kare to mutanen maka da abuja suka ce da babansa to ka gan shi nan tun da ya faɗa ma haka ma'ana zaki yake ne kakka sake ɗanka ya fita daga makarin nan kakka sake to shi kenan haka ya ta hana shi ya fita ko zai fita matauta ce kai ya ce fa kare daga karzukan Allah ya kashe ka wannan duk abin da ya faɗa sai ya faru Duk ab- ba a- a ce mutum ba na Allah ba ne a ce kafiri ne a ce ɗan bida amma a ce kuma fa duk abin da ya faɗa fa sai ya faru in dai to kafiri bai wannan duk wanda ba na Allah bane ba zai yi wannan ba kuma komai sihirin nasa da zai in ga ga mutum da ya- ya gaya wa Allah abu an an ya zama na Allah ko ya gaya wa to na Allah ne ba kaza ba to shikenan har ya gari shi ma ya to kowa yana arziki da ni shikenan sai ya zauna cikin gida dan dai Muhammad ya fita zan yi to shikenan Abu Lahab ya hada shi da bayi da komai ya yi musu wasiya duk inda aka je dare in za a kwanta to sai a yi maka sai a jajjera jakunkuna a jajjera jakunkuna a yi kaman ɗaki shi sai ya shiga ciki a rurrufe sannan kuma duk a zo a kwanta kusa da shi da ranar da zaki zai cinye shi duk an yi wannan kawai sai dai suka yi zaki yana ta kurus kurus kurus ya- ya taune kansa gaba ɗaya ya cinye shi sallallahu alaihi wasallam la kiyaye mu to ya gani to ko ko ai sun amince ba ko Allah ya kama su a tafiyoyin su ko a cikin tafiyoyin su da ba za su iya tserewa Allah ba au ya kuzahum أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ko kuma ma a'a shikenan ma a kyale su azaba bata sauka ba ba a halaka sun ba kuma gaba daya a tafiya ba a kyale su a kyale su da zamani ma kawai ya ishe su tun mutum yana iya shedancin tun yana iya zagi tun yana ya tsufa ya tsufa har ba zai iya fitowa ma har harshe ya cika baki oh, oh, oh, oh, oh, ya zo ya magana ma ba a san tsufa ya- ba- ba a san ma me zai faɗa ba tun yana iya fitowa ma tsufa ma ya tsufa ma kofar gida ma ba zai iya fitowa ba da haka ba la'i yayi ba mu dai mun ga wannan da idan duk gaba gida mutum ne da kwata zai zo ya riba inda almajirai suke kwanciya duk ya wanke wajen kawai baya son su da zagin shehun mu da kaza har ma shehin ya rafi ya bashi duk gaba gida da komai yayi tsufan yayi tsufan yayi tsufan tun yana abu kwatar da yake yi ba ya zuba almajiran sai Allah ya dinga shirya mai iyakot a kansu kawai sai dai a gan shi ya zo ya shiga kwata yana wanka ya'ya da jigogi da waya a taso da kuka alhaji kwata ce maka akwai wani kaninsa da ya rasu shi ma tsoho da sai da ya tsufa sannan ya rasu sai ka ce a ai wane ne ya sauka da jirgi zai ɗauke ni to kuma in za a ɗauke ka da jirgi Allah Allah mun tuba malam Allahu akbar haka tun ana wada a kwatan ma har ya tafi ma ya je wada wata babbar kwata lambatu shikenan ya gwaggoce kuma shikenan ba ma zancen ma iya fita aka kawo ɗaki tun sai dai a fito tsakar gida duk kwanan da yawa waka ya ɗauka ya kashi a ciki duk kwanan dama da ce kai kwanan za ka bari a nan to to har fitowa ta gagara in ana abu har sai gashi na an sai dai a dura ma abu kaza kaza kaza har wata ana haka ce ana to Allah Allah yana da azabobi kala kala ba sai sai an yi wa mutum wani abu kaza a bakka da jikinka ma wata azaba ce za a kai lokacin da jikin mutum ma wata azaba ce kansa to shi kenan ko in duk ba a yi haka ba ko ko au ya akuzahu ko Allah ya hulika hun ya halakar da su ala takawufin abu sa tawaya yankusu yankusu ko su dinga tawaya yankusu hum shay'an shay'an Allah ya dinga tawayar da su tun yana ƙato da ƙarfi haka ga ya motse ya rame sai kashi sai fata sai kaza kaza tun yana iya dukan ya kasa ma tun yana iya zage shay'an hatta ya halaka jami'a har Allah ya halaka su duka baki da fa inna rabbakum ubangijin ku fala ra'uhu mai jin kai ne rahimu mai tausayi ne fala ra'uhu mai rahimu mai jin kai ne haitu lam yu'ajil yu'ajiluhum bil uqubati ta inda Allah bai musu gaggawa da hukuma ba wato ana jirkita ne ko mutum ya tuba أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتخيف ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون a ma mu dai samu ya tafayyawa ne alhaji aka nan ma ta shine kai wannan mu'jizar qur'ani ne a walam yara ba su duba bane idan ma kalak Allah min shay'i ya zuwa abin da Allah ya halitta na kowane abu ne da abin da Allah ya halitta lahu zillu kowane abu da yake da inuwa din nan ka shajarin kaman bishiya wa zabalin da dutse ya tafayyahu zilaluhu inuwarsa tana karkacewa idan rana ta mutu sai ga inuwarsa ta idan rana ta mutu sai ga inuwarsa ta faɗi a gabansa inuwarsa ta faɗi a gabansa ta fi daga Allah tabaraka wa ta'ala rana tana fitowa daga gabas to inuwa komai sai ka ganta a yamma inuwa komai sai ka ganta a yamma ta faɗi a yamma ta yi wa Allah sujada to idan rana ta zo tsakiyar sama kuma ma kowanne inuwa sai da shige cikin jikin sama kuma to idan rana kuma ta karkata ta yi zawali ta karkata ta yi yamma to kuma yanzu ya ga inuwa komai ta haɗo gabas kuma idan kuma ta yi sujada ga Allah ta ba to wai ma'ana wannan ko kowa bai wa Allah sujada ba kafirin mutum da aljanni in ba su yi Allah sujada ba komai yana masa sujada tabaraka wa ta'ala ko abin yaki inuwarsa ta yi masa sujada ko abin yaki inuwarsa tana kamar yadda komai yana tasbihi duka baki da to ya tafayya'u yana karkacewa zilaluhu inuwar wannan abu an yamini dama wa shama'ili da hagu jam'in shimali ne ai an ja ni bai kuma daga gefen su awalan nahari farkon rana wa akirahu da karshen rana da karshen rana sujjada suna faduwa masu sujjada ga Allah kafirina masu kankan da kai lima yuradu minhum ga abin da ake so da su min dulin in Allah ya nufi ranar ta yi tsawo ta yi tsawo wa kasar in ya nufi ta yi gajarta ta yi tsawo lokacin zafi ta yi gajarta lokacin ɗari wata hawulin da jujjuyawar wato fasalai damuna ta juya kuma gashi a ce damuna ta juya ɗari ya juya zafi ya juya ta wannan duk bauta Allah ne bin su ne cikin Allah wahum su azlilal wannan inuwoyin jahiruna wato sagiruna suna masu kankan da kai ga Allah tabaraka wata'ala jibi Allah sai ya saukar da su masauki masaukin masu hankali saboda sun yi bi ga Allah tabaraka wata'ala ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض min dabba duk ma fi samawati wa fil ard duk abin da yake saman bakwai da kasan bakwai walillahi yanzu yana sujada ga Allah tabaraka wa ko an sani ko ba a sani ba min dabbatin na dukkan wani mai jijjige akan kasa ko na samatin duk wata halitta ta dubu da take jijjige alal ard akan kasa ko tana yin sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala wal
To, mala'ikatu ko dau'an ko karhan ko dai ka bi na addinin da annaba suka zo shi ko dole ma dai sai kaga mutum ya kago kansa wani ibada dai har yawa yake yi wa Allah yake yi wa yana ga lokacin da mutum yana bautar gunki yace mutumin banza kawai wannan itan banza dai dai dai Allah ne da zaka kaga ko ya ki ko ya so dai Allah ya bautawa amma ta inda bai sani ba bai ma amfani ba bai ma amfani ba yazo ya bauta Allah ta hanyar ma'aika da sanarwa to wannan shine zai ma amfani amma wayan baka sharar masallaci ka yi sharar kasuwa ma'ana dai ai duk sharar ce ko to لو أن وكان عن خوفي كو أبو كو أين تولى في أن بوتا الله وما خلق الجن والإنس illa li ya'buduni ane ane mutun nan ma wani karatu ne mai tsaho to wal mala'ikatu wa hum la ya takbiru haka mala'iku ma kasan Allah ya kebanci mala'iku bi zikiri da ambato ai su ma bi halittan ne tafdilan dan fifitawa dan wato daraja su hum la yastakbiruna su mala'iku ba sa girman kai ga Allah ya takabbaruna ai ba sa yin girman kai an ibadati ga bautawa Allah tabaraka wa ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumaru su mala'iku ai mala'ikatu su mala'ikun nan ya kafuna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu min fawqihim sama da su wato wannan na darajawa ne ba na jiha ba ba wai Allah yana sama da su ba a'a suna tsoron ubangijin su tabaraka wa ta'ala madaukaki aliyan alaihi madaukaki a gare su wanda ya dauka gare su bil qahari da rinjaye wato musta aliyan madaukakin su bil qahari da rinjaye la jihati ba wai yana saman su ba tabaraka wa ta'ala wa yaf'aluna malaikun nan suna aikata ma yu'maruna abinda aka hore su bihi da shi alhamdulillah قال الله لا تنجز بها يا صلاة الفاتحة صلى الله عليه وسلم الحمد لله a ya dace a bai sosoti da yawa ba a yi karatu da yawa ba